إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار فيا أمة محمد لقد قرأتم وعرفتم وسمعتم في مرات كثيرة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك عباد الله لا زال احدنا في حديث ان تفضل تعليم الحكومي على التعليم الأهل القرآن وهذا التفضل من غرور الدنيا وزخارفها والسعي إليها بغمض العين ولا شك أن التعليم الحكومي مثله كمثل الحياة الدنيا هي فان ولا تدوم وستزول ولا ينفع ولا تنفع صاحبه إلا إذا عمل به على وجه شرعي والتعليم الأهلي القرآني فمثله كمثل الآخرة التي لا تنتهي وستدوم إلى الأبد فلماذا غرتنا الحياة إلى هذا الحد بتفضل تعليم أبنائنا الحكومي على الأهل قلت لكم لماذا أم رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أمة محمد وإليكم بعض الدلائل تؤكد الأسبقية تعليم الحكوم على الأهل القرآن خامسا الرضا والسكوت على قواعد وشروط المدارس الحكومية التي خالفت وآردت شريعة الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا نأخذ شرط واحد من هذه النقطة وهي الرياضة البدنية أليس تجرى بين البنين والبنات بالبالغين؟ أليس هذا الاختلاط ذنب؟ ماذا نقول لله؟ غالبا ما نقول أن الحكومة لا تستطيع تحمل ذلك الأشياء كثيرة هكذا ولكن تستطيع تحمل ما دون ذلك عباد الله وأما سادسا الرضا بالأوقات المكثفة بدون اعتراض ولا مرة واحدة للمدرسة القرآنية يومان فقط وفي كل يوم خمس ساعات صباحا ساعتان ومساء ثلاث ساعات وأما في المدارس الحكومية خمسة أيام إلى ستة وساعات تختلف حسب المستويات هناك من ساعة الثامنة صباحا إلى رابعة عشر ظهرا وإلى ثمانية عشر مساء حتى إلى الليل ثم يأتي بعد ذلك تدريب الليل المنظم من قبل الطلبة بين النساء والرجال والتدريب المنظم من قبل الإدارة المدرسية أو من الأساتذة والآباء يرضون بذلك وينظرون ويسكتون ولا يفكرون مما قد يحدث مما قد يحدث شيئا ما لا قدر الله ولكن لو في المدرسة القرآنية زادوا ساعة واحدة أو قالوا أن يرجع, أن يرجع الطلبة في الليل لسمعت ما لم تسمعه من قبل ولجعلوا نهاية تعليمهم ذلك اليوم عباد الله فاعلموا جيدا واسمعوا أن هذا التفضل الحكومي على الأهل من غرور الدنيا وبزخارفها ولا نجاة إلا بالقرآن ولا نجاة إلا بشريعة الإسلامية والذي خلقك فسواك فعدلك ما يستحق هذه المؤاملة من قبل المسلمين أو من قبل المؤمنين فندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما, أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku uwa musulmi bayan dukkan wani kalar yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai girma mu sani cewa tsoron Allah shine tsira rishin tsoron Allah kuma shine tabewa ya ku yan uwa musulmi so da dama a hakika kun karanta kuma kun sani kuma kun taba ji malamai suna bayani a lokaci da dama akan wani akan wata aya wadda Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita a cikin alkur'ani mai girma Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wa khashaw yawma ku ji tsoron wata rana sai ba a ce ga ranar ba sai ya ce la yajzi walidin an waladi rana ce wadda uba ba zai amfanan ma dan shi da komi ba haka shi ma ɗa ba zai amfanan ma da uban shi da komi ba kamar yadda ake nan duniya da yana da amfanu ga uban shi sannan uba yana da amfano ga uban shi ɗa zai iya yin abin lada a ba uban shi lada uba zai iya taimaka ma ɗan shi da wasu abubuwa na rayuwa to a wannan ranar ba haka nan ne ba kowa tashi ce ta hidda shi shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa to wannan ranar wadda za ta zuwa mu ji tsoron Allah kahin wannan ranar ta zo sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle mu sani cewa uba da ɗa ba wanda zai amfanar da wani a ranar lahira sai a wasu ayoyi wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa sai in ka yi aikin kirki ɗan ka yi aikin kirki to Allah zai haɗa ko shi guda ya tai da ku kamar yadda Allah yake cewa wallazina amanu wa taba'atuhum zurriyatahum bi imanin to Allah ya ce za mu haɗa su alhaqana bihim zurriyatahum a ranar lahira wa ma alatnahum min amalihim min shay a cikin ayyukansu ba abinda za mu katsewa amma dai idan ɗa ya yi aikin shi na daban idan uba ya yi aikin shi na daban a ranar lahira ba wanda zai taimaka ma wani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu ji tsoron wannan ranar wadda za ta zuwa sai Allah yake cewa inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah madaukakin sarki mai girma tabbatacce ne kuma gaskiya ne idan Allah ya alkawari cikawa zai mutumin kirki ma an ya alkawari cikawa yake bale to Allah madaukakin sarki wanda shi ya halicci mutumin kirkin sai yake cewa falata guran na kumul hayatun duniya rayuwar duniya katta rudar da ku rayuwar duniya katta rude ku fala tagurannakum alhayatud dunya wala yagurannakum billahi algarur wannan rayuwar duniya kan wata rude ku ga Allah ruduwa wadda idan kun tahi akan wannan rayuwar duniya ba za ku dawowa ba duk abin da ka sani na rayuwar duniya ne ko ma menene to kai ya rude ka ya sa ka kamance lahira ke jiran ka ba wai duniya ba kadai za a tabbata a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal insan ya kai mutum magarraka bi rabbikal karim menene ya ruɗe ka da ubangijinka mai karamci da ubangijinka mai kyauta da ubangijinka mai tausayi da ubangijinka mai rahama mai jin kai menene ya ruɗe ka anan gidan duniya kamance da ubangijinka menene ya ruɗe ka da anan gidan duniya wanda ya sa za ka manta cewa lahira tahi duniya ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa har yanzu bayanin mu bai gushe ba akan fifici wanda muke kusanyi na hihita karatun boko sama da karatun makaranta na islamiyya fifikon da muke yi wannan fifikon shi kadai yana nuna cewa mun rudu da rayuwar duniya ne da kyalkyalin duniya da kuma gudu bin bayan duniya in kuma bin da muke ma wannan karatun na boko muna bin shi ne ido rihe dangane ko da wasu ɗabi'u da ke da kwai wanda ba namu ne ba mu abin da ya dace mu ɗoka karatun zalla amma ɗabi'u gaba ɗaya mu sauya su su zama cewa ɗabi'unmu ne na musulunci sannan mu sani cewa babu shakka lalle karatun boko misalin shi kamar misalin rayuwar duniya ne ai ka san cewa rayuwar duniya ba komi ba ne kyalkyali ne rayuwar duniya ba ta tabbata karewa za ta yi sannan kuma rayuwar duniya ko baɗin ba daɗe ko ya aka yi aka daɗe duniya sai an naɗe ta sai an koma ma Allah maɗaukakin sarki mai girma haka wa Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan ka sani cewa shi wa karatun boko ba zai amfani ka ba ba zai amfani uwayenka sai har ka karkata wannan karatun zuwa ga huska ta shari'a wadda Allah madaukakin sarki ya yarda da ita sannan mu sani cewa shi kuma misalin karatu na alkur'ani karatu na makaranta karatu wanda musulmi ya dace su nema dole mu sani cewa shi misalin shi kamar misalin lahira ne kaga lahira ba hirar kyalkyali ce ba wanda zai zo ya wuce a'a idan ka shiga aljanna kyalkyali ne tabbatacce ba zai kare ba sannan kuma ita lahira ba za ta kare ba sannan kuma ita rayuwar lahira ba za ta taba karewa ba haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mamu yake cewa duk wanda ke cikin duniya fanin ne wannan kararre ne an riga an ida amma in an tai lahiran ne wajen Allah madaukakin sarki mai girma abba za ta ƙare ba to misalin karatun boko da karatun makaranta kamar misalin haka nan ne duniya ba matabbata ba ce amma lahira kuma gidan zama ne sannan kuma matabbata ce ya ku uwa musulmi idan dai wanga misalin ya yi daidai da rayuwar da muke yi to don me yasa zai zamantowa cewa karatun boko ya ruɗe mu ya ɗokan mu hankali yanda ba mu gane cewa ba wai karatu ne ba wanda ke tabbatacce ga karatun da ya waje ba in ka same shi ne za ka samun aljanna in ka yi aiki da shi ne za ka samun aljanna in ka yi imani da shi ne za ka samun aljanna in ka hau da ɗiyanka kan shi ne kake da garantin samun aljanna in ka hau da iyalanka a kan shi ne kake da garantin samun aljanna duk da me yasa duniya ta ruɗe mu in dai ba karatun boko ba to babu karatun da muke hidima in wanga lokacin yayi ko kuma dai muna son mu ce ne mun yarda da rayuwar duniya sama da rayuwar lahira yana da kyawu fa a dinga tahiya ana diba baya idan ka nuna cewa wannan bokon kahi ba ta ƙarhi kahi damuwa a yi ta kahi ba da jikinka a yi ta ba sai ka hito ba ka ce ita ka yarda da ita ɗari bisa ɗari ko da kaso hamsin da hamsin ake yi wallahi ka ƙoƙarta iya ƙoƙarta ga yadda zamanin ba kowa ba ke gane gaskiya sannan kuma ba kowa ke karɓar gaskiya ba sannan kuma ba kowa ke aiki da gaskiya ba idan ma ya ga gaskiya amma dai dalilai da dama suna nuna mamu cewa mun fifita wannan karatun boko sama da karatun alkur'ani karatun makaranta ga cikin dalilai hudu ba da ta gabata mun zanu ɗa hudu sannan yanzu cikon na biyar in shi ma yana nuna mu cewa ko ba mu hito ba amma a zuciyar mu mun yi zaben karatun boko saboda kana tunanin in ɗaya karatun boko zai iya zama likita zai iya zama juju zai iya zama darakta zai iya zama duk abin da kake tunani amma ba ka tunanin idan ɗan ka harrace alkur'ani ranar lahira za a bambanta ka da wanda ɗiyansu ba su harrace alkur'ani ba a tsakiyar jama'a a tsakiyar duniya gaba ɗaya Allah zai nemo hulla ya sa maka mai haski duk ba ka tunani wannan kawai tunanin da kake yi ya zama kwamsar ko ya zama wani abu ka ci nan ka canye daga ci ne sai ka shi ka je ma Allah maɗaukakin sarki ba ko sharaɗi na biyar ko kuma dalili na biyar da ke nuna cewa uwaye sun yarda da karatun boko sun hihita shi sama da karatun alkur'ani mai girma shine yarda da kyaluwa da muke yi akan ka'idodi na makarantar boko da sharɗa na makarantar boko wanda ta saba ma shari'ar musulunci sannan wadda ta saba ma al'adunmu sannan wadda ta saba ma kwaikwayon kakanninmu wanda suka gabace mu misali ɗaya za mu ɗoka akan wanga magana cewa yarda da ka'idodi da sharɗa na karatun boko wanda suka saba ma shari'ar musulunci suka saba ma al'adunmu ƙwara ɗaya za mu ɗoka amma akwai su wanda suke dabaibaye da karatun wanda sun yi ƙwara ɗari ƙwara guda ka ɗoka aps karatun aps kaɗai da ake koyawa a makarantar boko kaga ana haɗa maza da mata balagaggi irin kayan da mace za ta sa tana ya uban da ya heta bai taba ganinta da irin wannan kayan ba amma haka kuma wani malami zai ganinta haka kuma namiji haka balagagge zai ganinta su yi wannan aps ɗin tare kaga wanga a ya saba ma shari'a mu ko ba a hana a yi karatun boko ba amma wanga ya saba ma shari'a mu ƙoƙarin da za a yi cewa a ga an gyara wanga abin amma yanzu misali kaga uwaye sun yarda da shi wanga zunubi ne ko ba zunubi ba ne zunubi ne ho mai girma amma yanzu saboda abin kawai an riga an saba ba ajin cewa wani matsala ne in ma kai magana kan shi yanzu wani iya gani cewa za a yi bayan da za a yi kawai ta kama dole ne a yi babu abin da ya kama dole a yi babban abin da 'yan Nijar suke tunanin sun taɓa yi wanda suka kawa tarihi ba shine korar tura ba wanda sai da wasu suka zuba ruwa ƙasa suka sha to kai da kake tunanin an kori tura ni ho hujja cewa ga gare ni cewa Nijar yanzu ba abin da ba a yi tunda aka kori tura tunda ko an kori turawa wannan karatu wai na APS da ake ga maza da mata balagaggi shi ma ana iya tsaida shi in ko ba a tsaida shi ba to an ga dama a ci gaba da abin da ake so ne ba wai dan bai tsairuwa ba turawa tunda aka kore su to ba abin da bai yiwa kenan dan haka da an yi magana aka ce a raba sai a ce ƙasa ba ta iya duka wannan nauyin ƙasa na iya dukan nauyin nan na ta ce mace za ta koya masa an ware su daga yau ba su ba maza suna APS tare amma akwai uwayen da ka taba jin sun yi kungiya sun je sun ce ya kamata a raba ɗayansu da maza ba su taɓa yi ba ba ruwansu malamai ma an suka yi hudu ba ana iya barin su saboda gwamnati in ta yi hurjin musa kowa ya sha ya bar su kaga yarda ne aka yi da wannan da wannan ka'idar ta karatun boko kaga wannan ka'idar kowa ya san ta saba ma Allah madaukakin sarki mai girma wannan tarayya kowa ya san cewa ta saba ma Allah madaukakin sarki mai girma galibi da ai magana cewa ake kasa ba ta iya doka kasa tana iya doka saboda ƙasa tana ya ɗaukar taron da ba ka tunanin a yi shi so nawa ake zuwa na nijar a yi taron ƙasa na duniya gaba ɗai kasan nawa ake kashewa amma kawai don a rarraba a ce yanzu an sake ɗauka wata ita za ta kula da mata wanga su za su kula da maza a ɗauki ɗari da biyar ko kuma a ɗauki jika saba'in a bada shi ne baya yiwa to wannan abin yana yiwa a gyara yana da kyawu uwaye su sani duk wanda ke da ɗaba lagaga take zuwa tana efs wallahi sai allah maɗaukakin sarki ya tambaye ka ba wani yan dubaru da zaka ce mai ba yan raba wallahi sai ka ba Allah madaukakin sarki amsa kuma amsa wadda Allah madaukakin sarki yake so zai bada kenan dan haka ya koyan uwa musulmi dalili na shidda da yake nuna cewa da yake nuna cewa muna hihita karatun boko sama da karatun alkur'ani ko kuma sama da shari'a musulunci shine lokacin da ake ba karatun boko mai yawa a cure baka taba jin wani cewa ba wannan lokacin ya yawa ko kuma ka ji an kawo cewa lokacin nan ya kamata a raba bi makaranta alkur'ani rabi makarantar boko rabi tunda dole ce sai an yi amma baka taba jin uwaye yara ba wanda suka ce bari sai komiti saboda ɗiyansu su zo su dinga karatun alkur'ani mai girma ka gani ba fa sai an hito an ce ba a'a ba a yarda ba saboda ita makaranta alkur'ani tana da kwana biyu ne kawai yanzu samdi da dimash sannan shi kwana biyun da take da kullum awa biyar ne gare ta da sahi awa uku da marici awa biyu wasu ma da sahi awa uku da marici awa guda amma shi kuma karatun boko kwana biyar ke gare shi zuwa shidda sannan lokutan karatun boko sun bambanta suna fara daga karhe takwas ne har zuwa dare akwai wanda suke fara daga karhe takwas su tsaya karhe biyu akwai wanda suke fara daga karhe takwas su tsaya karhe uku akwai wanda suke tsaya karhe hudu akwai wanda suke tsayawa sai karhe shidda saboda galibin karatun jami'a daga takwas ne zuwa karhe shidda na dare zuwa shidda na marici ake yin shi sannan akwai masu warawa daga saya su yi pozibi su kai darasuna yin shi karatun boko kenan wanga shine lokacin shi akwai wanda kwana shidda ke gare su to haka ake yin wannan karatun ko yan jardan suna karatu su kai kusan awa shidda suna yi amma kaga in ka cure na makaranta na yinin gaba ɗai bai yin awa shidda ya yi wuta ne ya yi awa biyar sannan bayan wannan lokacin da ke da kwaiko kaga makaranta ba a ce a dawo a yi ratrafaj ko kuma a ce a dawo a yi exercise ba a dawowa ba wani ƙari da makaranta take da amma ekwale yanzu sai an je da sahi an je da marice in aka jima da daddare sannan a ce akwai exercise kaga exercise akwai wanda ɗalibai ne ke tsara shi tsakanin su maza da mata da daddare za su taya sai wannan exercise ba wani abu ne ba ɓoyayye sannan akwai wanda tana yawa mushanni suke tsara shi kuma a je da daddare a yi shi maza da mata sannan akwai wanda tana yiwa direction in equal ne ke tsara shi wanda za a zuwa a kai da daddare nan gara akwai wanda ake kuri na da daddare bayan an yi na sahen an yi na maricen kuma a dawo da daddare a yi shi wato karatun boko kenan kenan don haka kuma haka tsarin yake ana tare da shi uwaye suna kallo ba su ce komi ba ba su taɓa nuna cewa ba karatun na ya kamata a sa mashi ƙa'ida wadda take da al'ada da shari'a musulunci take da al'ada da abin da ya yi daidai da al'adunmu kenan idan ba a yi magana ba me ake nuna ana nuna an yarda a ci gaba da yi kuma haka na ake so kuma ana kallo kuma an kyale ba ma a tunanin cewa wai in an ta wannan karatun na da daddare me ke iya faruwa wani abu yana iya samun ɗaya wani abu yana iya samun shi ɗan kawai dai tunanin da ake duniya ce an san in an yi kawai samun duniya za a yi to shi yasa duk ba a wannan tunanin yau da a ce makaranta kana malami ko kana da makaranta ka gwada ka gani za ka ji ɗumumuwa kala-kala ka ce cikin awa biyu da marice ka ƙara awa guda da za a dinga yi akwai wani uban yaro in bai taba zuwa makaranta ba wani sakin zai zuwa nan makaranta saboda me yasa za a ƙara awa guda idan ka ji ana ce mace daga gidan uban wa kike daga makaranta ne ta ji ta tsaya ta yi wani abu amma an daga ekwal ne ba mai tambayar ta ko daga ina take ta je ta dawo can an yarda da inda za ta tahiya ta samu lasisi saboda rayuwar duniya ake tunani da wannan karatun ba a tunanin rayuwar lahira amma idan na makaranta ne za a tambaya cewa za a tambaya cewa ina kika tsaya mi kika yi ka gwada ka gani ka ce ka medo yara karatun makaranta da daddare ka gani uwayen sun bar su cewa za a yi shi kuma malam karatu hada da daddare to ikwal ana zuwa daddare su kenan kawai lahiya launi a bar su jisa abin da suke so an yarda da wancan zuwan nasu amma ba a yarda da cewa ba makaranta a zo a zo a yi ta dare in ka sa wannan ka'ida wallahi sai ka ji dumin da baka taba ji ba rayuwarka ta duniya kuma sai ka yi nadama wannan cewa da kai a zo karatun na dare in awa ɗaya ce ka ƙara sai ka yi wannan nadama kenan dan haka ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu mu ji mu sani cewa mu shiga taitayenmu da kwatanta kusan hihiku a kan karatun nan na boko sama da karatun alkur'ani kuma sama da karatun islamiyya sannan mu guji kyalkyalin duniya sannan mu guji rudin duniya sannan kuma mu sani cewa babu tsirawa sai an bi ta alkur'ani mai girma sannan mu sani cewa babu tsirawa sai an bi shari'ar musulunci wanda Allah maɗaukakin sarki ya shin huɗa ɗari bisa ɗari wallahi an ba je ma Allah da abin da ya ce ba shi ma Allah zai tabbatar da alƙawalin shi wanda ya ce inna wa'adan la haqqun wannan alƙawalin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne sannan Allah da ya halicce ka yayi ka da ido ɗabi yayi ka da komi ɗabi yayi ka da kwada ɗabi ya tsara ka yi ka yanda kake da kyau bai yi maka ijiya guda ba bai yi maka rabin hanci ba bai yi maka baki bi ba Allah maɗaukakin sarki ya tsara kafi ayi suratin ma sha'ararka ba kai ya dace ka zo nan duniya ka nuna mai kai san karatun boko sama da karatun alqur'ani kai kana tunanin wannan mu'amalar da ake ma Allah wai ta za ta yi banza kawai haka nan ana ta yi sai a nuna cewa kamar abin bai yiwa alhalin abin yana yiwa wallahi Allah yana kallon kowa kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatan kowa kuma Allah madaukakin sarki ya sani in mun kaddara alqur'ani hakika kaddarawa yadda sahabbai suka kaddara shi ko ba mu kaddara shi ba hakika yadda Allah madaukakin sarki ya ce mu kaddara shi sannan Allah madaukakin sarki ya san akan menene zai mamu uzuri ya yahi mu sannan kuma ya san akan abin da ba zai mamu uzuri ba ya yahi mu abin da muka wada na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntube halishi wanda muka yi Allah ya himam Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir adaka ada ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa mi hazat ad-din ya rabbal alamin wa mi hazat ad-din الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤسر علينا رب يسر لنا ولا تؤسر علينا رب يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الدنس ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله